الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة الجن جي من كان كرشن آية بيوم bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da wahayin da ya yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam game da sauraron karatun alkur'aninsa da aljanu suka yi lokacin yana jan sahabbansa sallar asubahi a nakla lokacin da suka ji karatun alkur'ani suka ji saƙonnin da ke cikin ayoyin alkur'ani faƙalu inna sami'na ƙur'anin ajaban suka ce tabbas mun ji wani abin karantawa mun ji wani karatu mai burgewa mai ban sha'awa ya haɗi ila rushidi duk abin da muka ji a cikin karatun nan yana shiryaswa yana nusarwa zuwa ga shirya duk abin da muka ji in kabi shiryuwa za ka yi duk abin da muka ji in kabi daidai za ka yi duk abin da muka ji in ka bi za ka kai zuwa ga tsira fa'aman na bihi take suka ce mun yi imani da wannan littafi da Allah ya sauka walan nushrika bi rabbina ahadan ba za mu yi shirka da ubangijinmu da kowa ba mun tuba mun tuba mun karanta lokacin da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta alqur'ani har sun koma sun gargadi mutanensu akan abin da suke yi na kafirci da shirka da Allah wallau ila qaumihim munzirin suka koma suna gargadan mutanensu abinda kuke yi kaza da kaza da kaza ku daina mu dai mun tuba mun koma zuwa ga Allah suka ce ba za mu saki shirka ba ba za mu saki shirka ba ba za mu saki shirka ba ba za mu saki shirka ba ƴan uwa masu albarka shi al'amarin shaidan shi al'amarin shaidan ba karamar magana ba ce dangane da al'amarin ɗan adam mafi munin yanayi mafi munin yanayin rayuwa gaba ɗaya in an ce a rayuwar mutum me mafi sharrin abu na kololo to wannan matakin yake so ya kai ɗan adam shine a ce mutum ya zama ɗan wuta ba wata rayuwa da ɗan adam zai yi mafi sharri a rayuwarsa kamar a ce ya zama ɗan wuta to iya abin da yake bukata ya kai ɗan adam zuwa gare shi shine wuta wutar kuma ba yana so ya kai shi wutar ta fiskar ya shiga a gasa shi a fidda shi bane yana so ya kai shi wuta ne ta hanyar dawwama yana so ya kai dan adam wuta ne ta hanyar dawwama saboda haka duk tsarin da shedan ya zo da shi duk tsarin da shedan ya zo da shi tsari ne da sannu sannu zai kai ka zuwa ga kafirci ko shirka da Allah ko da kuma abin ya faro maka kana ganin da karamin abu ne ƙarshe inda abun zai tike a wancan matakin ne wannan ita ce gaskiyar abin da alkur'ani ya mana bayani innama ya da'u hisbahu li yakunu min ashabis sa'ir Allah ya ce iyakar abin da shaidan ke kiran tawagarsa zuwa gare shi shine kawai su zama 'yan wuta su zama 'yan wuta maganan shaidan ba karamar magana bace ba magana ce ta wasa ba ba magana ce ta ayyuka kau da kai ba magana ce ta makomarka magana ce ta makomar 'ya'yanka magana ce ta makomar al'ummarka innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ai kaga waɗannan jinnun lokacin da suka samu matsala da ɗauko labaru a sama sai suka koma wajensa da manyan shaidanun sai ya ce musu a binciki abu kaza da abu kaza lokacin da suka ji alkur'ani sai suka ji alkur'ani ya warware duk tarbiyyan da yake musu duk abin da aka ɗora su a kai na ɓata sai suka ji alkur'ani ya warware sai suka tashi suka koma cikin mutanensu suka ce ku kama hanyar allah tiryan tiryan mukan mun yi imani to amma me suka fara ambata suka ce walan nushrika bi rabbina ahada kaga dama shirka suke kai abin da ya dora su akai shirka ne shirka ne shirka ne duk abin da kaga shedan zai dora mutum akai iya inda yake so ya kai mutum shine ya kai shi zuwa ga kafirci ya kai shi zuwa ga shirka ya san ba za ka rabauta ba har abada ba za ka rabauta ba har abada ba za ka rabauta ba har abada akan shirka in mutum ya mutu akan shirka ko kafirci ba zai rabauta ba har abada ba zai rabauta ba har abada a waɗansu wurare za ka ga idan ya zo yana kiran mutane ba gashi mun karanta a suratun nuhu ba daga fa cikin salihan bayi ya kirkiro musu gumaka ya ɗora su akan bautar gunkin wadda su manufarsu asali ta kirki ce mun ji yadda ƙarshen al'amarinsu ya taɓe yadda ƙarshen al'amarinsu ya yi muni ku lura da hanyar da ya ɗora su sannu-sannu ya zo ya ce musu waɗannan bayan Allah ku yi mutum-mutuminsu in kuna ganin su za ku dinga tuna su kuna samun ƙarfin gwiwa sannu-sannu-sannu-sannu sai ya cimma jikoki da tattaba kunne yau sai ga su akan kafirci Allah ya yi aike suna faɗa da aikin Allah ƙarshe a haka suka tafi ina mun fahimta ƙarshe a haka suka tafi a cikin suratun nisa'i Allah yake cewa in yada'una min dunihi illa inasa yana magana da masu bautan gumaka da waɗanda suka riƙe waɗansu abubuwa kuma bayan Allah Allah sai ce iya da'una min dunihi illa inatha ai ma ya'buduna min dunihi illa inatha Allah ya ce ba wani abu suke bauta kuma bayan Allah ba face gumakan da aka sa musu sunan mata irin lata irin uzza irin manata Allah ya ce abinda suke bauta kenan Allah sai ya ce in yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida Allah ya ce fa indirect shaytan suke bauta amma kaga da yazo dora su akan bautan sai ya bi ta wani layi sai ya dora su akai duk wanda ya rike wani abu kuma bayan Allah ko dai kai tsaye yana bauta ma shaytan ko kuma an raba mishi wani abu da zai bauta mishi wanda kai tsaye shaytan yake bautawa Allah ce in yad'una min dunihi illa inatha ba abinda suke bauta na waɗannan gumakan sai gumakan da aka sa musu sunan mata wa in yad'una illa shaitanan marida Allah ya ce fa ba abin da suke bauta sai shaidan shi yasa shi Allah in yazo zai ma togaciya akan bautan wani Allah kai tsaye kawai sai ya ce ma karka bauta wa shaidan alam a ahad ilaikum ya bani adama alam a ahad ilaikum ya bani adam Allah zai ce ya ku yan adam ban muku wasiya ba Allah ta abudu shaitan kar ku bauta wa shaitan in mala'ika ka bautawa wa shaitan ka bautawa in wani annabi ko manzo ka bautawa wa shaitan ka bautawa in gunki ka bautawa wa shaitan ka bautawa Allah zai ce alam a ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan domin zai kewaya da kai ne ta jikin annabin sai ya saka bautansa zai kewaya da kai ne ta jikin waliyin sai ya saka bautansa zai kewaya da kai ne ai dai mun ga yadda ya ma mutanen annabi nuhu alam a ahad ilaikum ya bani adam ban muku wasiya ba ya ku ƴaƴan adamu Allah ta abudu shaitan kar ku bauta shaitan innahu lakum aduwwun mubin na gaya muku makiyi ne mabayyani gare ku wa an ibuduni nace ku bauta mini hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya ba ga annabi ibrahim ba ai babansa gunki yake bautawa amma da ya je nasiha wa baban kai tsaye ce mishi ya abati la ta'budu shaytan ya abata ya ce mishi ya baba na ta abu da shaitan karka bauta wa shaitan wato mu fahimci duk wani abu da kaga ake bauta koma bayan Allah shaitan yakan dubi kimar ka ne da dabarbarunka sai ya ga kai ta ina zai makalaka in ta jikin malamin ka ne sai ya ratayo ka in ta jikin wani shehin ka ne ko waliyin ka sai ya ratayo ka in ta jikin wani abu ne da ka jarabtu da shi sai ya ratayo ka in mutum bai san Allah ba ba zai iya gagara bauta ma wani Allah ba sanin Allah shi zai saka san ma kake bauta to duka wannan an kararwa ne shi turbar da yake so ya kai duwar da zai kai shi ya kai duwar da zai kai shi shine ya kai ka zuwa ga bautan wani wani Allah kuma koda da caca ka fara ƙarshe wancan ajin zai kai ka ko da neman mata ka fara ƙarshe wancan ajin zai kai ka ko da harkar shaye-shaye ka fara ƙarshe wancan ajin zai kai ka sannu-sannu sai ka isa wancan ajin sai in ka samu ɗauki da gudumawar Allah jama'a muna fahimta yanzu duk waɗannan da ka ji adawa samudawa su fir'auna su hamana su karuna maganan kudi aka fara maganan kudi karuna ya fara sai da ya shiga wancan aji Allah ce wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان
ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه كلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ya ce wa adan da adawa wa samuda da samudawa wa kad tabayyana lakum min masakinihim Allah ya ce sassan gidajensu ai ya bayyana gare ku ga gidajen Allah ce ai ga gidajen kuna kallo wa zayyana lahumu shaytanu a'malahum Allah ya ce shaytan ne ya zayyana musu munanan ayyukansu ya kayatar musu jiya mun karanta alwashin da ya ci a gaba ga Allah ya ce la'uzayyinanna lakum fil ardi wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ne ya kayatar musu da munanan ayyukansu fasaddahum anis sabil ya kange su gabarin tafarkin Allah wa kanu mustafsirin Allah ya ce amma suna da basiran da zasu gane komai Allah sai ya goya ya ce wa ƙaruna hakanan ƙaruna wa fir'auna hakanan fir'auna wa hamana Allah ya ce hakanan hamana duk karatun shaidan ya musu ƙarshe duka akan kafirci suka mutu walakad ja'ahum Musa bil bayyinat haqiqa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi suka yi girman kai a bayan kasa wa ma kanu sabiqin Allah ce amma duk basu kubce mana ba basu tsere ba inji Allah fa kullan akadna bi dhanbihi ay kullu wahidin minhum akhadnahu bi sababi dhanbihi Allah ce kowane ɗayan su mun kama shi mun azabtar da shi da irin laifin da yake faminhum man arsalna alaihi hasiba Allah ce akwai wanda muka turo wa guguwa daga cikin su sune adawa wa minhum man akhazathu sayha akwai wanda muka turo tsawa ta dagargaza su sune samudawa wa minhum man kasafna bihi al-arda Allah ce akwai wanda muka kisbe kasa da shi shine karuna wa minhum man akarqana Allah ce akwai wanda muka nitsar a ruwa fir'auna da hamana wa ma kana Allahu liyazlimahum Allah ya ce Allah bai musu haka don ya zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun amma su suka cuci kansu da kansu duk irin waɗannan in ka bi kana bin Qur'ani zaka ga wani abu ne aka faro shi kamar neman kuɗi neman kuɗi ƙarshe sai ka ga ya koma zuwa ga shirka da Allah dewa abin da ya jefa ƴan kasuwanmu a harkan boka yake nan ya jefa ma'aikatan gwamnati a harkan boka yake nan wani akan mace ce zai je ya shirka da Allah wata akan mijinta za ta je ta yi shirka da Allah wani akan mai gidansa zai je ya yi tsafi to shi daga lokacin da ka ratsa hanya ya dinga kurdawa da kai kenan ba fa mai neman kuɗi ko mai neman ofis ko mai neman aure ko mai neman duniya ba gashi a suratul a'raf wannan shi neman ilimi ma yayi malami ne watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina ولو شئنا لرفعناه بها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah ya ce karanta musu labarin malamin nan da muka bashi ayoyin mu Allah ya ce mun bashi karatu kasan dai wanda Allah ya ce yana da karatu ai yana da karatu fansalaka minha Allah ya ce sai tubo a cikin karatu fa atba'ahu shaytanu ai fa adrakahu shaytan Allah ya ce shaydan sai ya ci mishi attacking dinsa fa kana min al-gawin Allah ya ce sai ga malan ya lalace walau shi ina la rafa'anahu biha Allah ce inda mun so da mun daga darajarsa da kimarsa da wannan ilimin amma me illarsa Allah yace walakinahu akhlada ila al-ardi ma la warakana ila ad-dunya Allah ce wannan malamin damuwarsa duniya duniya wattaba'a hawahu sai hau bin son zuciyarsa iya damuwarsa daga lokacin da shedan ya ga dalilin neman ilimin san ilimin duniya yake so da ilimin Allah ce kawai sai shi ɗin ya atakin ɗinsa ya ce to bari mu nuna maka hanya akala da ilal ardi wata ba a hawa Allah ce damuwansa duniya duniya to idan ilimin addini ma zai iya zuwa ya karkatar da kai da shi to ina kuma neman kuɗi yana daga cikin mutane uku uku da annabi ya ce za a yi launcin ɗin wuta da su ranar alkiyama da su ake buɗe wuta annabi ya ce daga cikinsu akwai wadda ya mutu abun yaƙi don daga kalmar Allah amma ba don Allah ba sai don neman suna da wadda ya kashe dukiyarsa a harkar addini da kuma al'umma amma don neman suna wa rajulun ta'allama ilma wa allamahu annabi ya ce da mutumin da ya nemi ilimin addini wani bujimin malami ne ta'allama ilma annabi yace ya nemi ilimi ya samu ilimi wa allamahu kuma ya koyar da ilimi wa qara alqur'ana ya karanta alqur'ani ya iya hadisin muslim fa'utiye bihi Allah zai ce a zo da shi sai a ɗauko shi a kawo shi wajen hisabi ko ta ina an san shi malami ne malami ne annabi ya ce malami ne ya karanta ya karanta wa kara alkur'ana gangaren ne a ƙur'ani fa'arrafahu ni'amahu Allah sai ya tunasar da shi ni'imomin da ya mishi wataƙil alƙur'anin da kake da shi duk cikin mahaifiyarku ba wadda aka ba shi wataƙil ilimin da kake da shi duk familin ba wadda na ba shi fa'arafa Allah zai tunasar da shi ni'imomin da ya mishi ya kuma tuna ya ce Allah kamin fama amil tafiya Allah sai ce mishi to me kai da ilimin kala sai ce ta'allamtul ilma Allah na tashi ban yi ƙasa a gwiwa ba na nemi ilimin addini wa allamtuhu na koyar da ilimin addini wa qara'atul qur'ana fika na karanta alqur'ani duka don kai Allah don neman yardanka kada kadhabta Allah sai ce ƙarya ne walakinnaka ta'allamta al-ilm liyuqalu alim liyuqal alim ka je kai karatun addini ne ka nemi ilimi don a ce masani ne kai shek ne kai allama ne kai abinda ka nemi ilimin don kai suna wa qara'ata alquran ka karanta alqurani ne ka koyi alqurani ka iya liyuqal qari don a dinga ce maka makaranci gangaran kafi gwani Allah ya ce aini Allah ne ni na san don me ka nema faqad kil kuma an riga an faɗa a duniya har ka mutu an ramma ake ce maka gangaran ake ce maka malam ake ce maka shek ake ce maka allama ake ce maka Allah ya ce abinda kake neman an riga an faɗa sun ma'umir bihi fa suhi ba ala wacce hatta ulke finna Allah zai ce ku kama shi a jashi rubda ciki a je a jefa shi a wuta yayi wannan fa ilimin addini ya nema harkar ilimi harkar ilimi doctor harkar ilimi akwai haɗari idan mutum bai tsarkake niyya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace man talaba ilma li yujariya bihi ulama duk wanda ya nemi ilimin addini don yayi kafada da kafada da malamai yadda aka ji malam wani shi ma a ji shi yadda su wani suke fatawa shi ma haka yayi gasa yayi kafada da kafada da su aw li yumariya bihi sufa ko ya dinga wautar da jahilai in ka tashi magana ya rufe maka baki da dalilai auli ya sirifa bihi wujuhan nasu ilahi ko kuma don ya juyo fiskan mutane wajensa a ce shi ne in yana darasi ake taruwa a saurara lam yajid arafal janna adkala kullahun nar annabi ya ce malamin nan dan wuta ne dan wuta ne annabi ya ce dan wuta ne in wannan manufan ita ce so yanzu karatun addini ma an mai da shi harkan fashion an mai da shi harkan fashion a wani hadisi annabi ya ce man ta'allama al-ilma mimma yubtaga bihi wajhullah duk wanda yaje nemi ilimin da ake neman fiskar Allah da shi ilimin alqur'ani ilimin sunna yaje ya nema la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya amma ba abin da yasa ya nemi ilimin sai don ya samu moro-moro na rayuwar duniya lam yajid arafal jannati yawmal qiyamah annabi ya ce wallahi ba zai ji kanshin aljanna ba ranar alkiyama to amma dai ai mun ga yadda shaidan yayi da wannan malamin duk abin da ka dauka duk abin da ka dauka zai iya shigowa in ana maganar shaidan ba magana bane na wasa in an ce maka wannan hanyar ta shaidan ce karka bi baka san me zai faru ba baka san iya nisar tafiyan da zaka yi ba baka san yaushe zaka dawo ba so waɗannan aljanu da suka ji karatun alkur'ani suka ji wa'azi suka ce mun yi imani mun tuba ba za mu sake shirka wa Allah da wani ba jama'a mun ji ko mu yi kokari mu dinga kwatantawa mu yi kokari mu dinga kwatantawa mu yi kokari mu dinga kwatantawa muna karatu kai tsaye muna aiki da karatun kar lokaci ya zo ya kure to yanzu za mu karanta za ka je duk wannan wani dan Allah wani dan Allah din nan duk shi ya je lakana musu duk shi dan tsarki ya tabbata ga Allah waɗansu ya ɗora su akan bautan aljanu duka sai ya nemi inda zai sarƙafa maka wata jaraba da ya san ba za ka rabauta ba a ranar alkiyama sai Allah ya ce وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا wa annahu ta'ala jaddu rabbina aljanu wa'inda suka yi imani suka ce matsayin ubangijinmu ya ɗaukaka matakar sahibatan wala walada suka ce Allah ya tsarkaka a ce yana da mata ko yana da ɗa yanzu kaga sun gane tauhidi dama sun ce barar saki shirka wa annahu ta'ala jaddu rabbina aljaddu huna ma'anahu al'azama girman ubangijinmu ya ɗaukaka ya fi ƙarfin a ce ya riƙi mace ko ya riƙi da suka ce tsarki ya tabbata ga Allah wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata suka ce yadda al'amarin yake ya kasance wannan wawan mu jahilin mu yaqulu yaqulu ala Allah shatata yana faɗin magana da ta wuce gona da iri ga Allah sun koma kan mai gidansu suka ce shi dan wawa ne jahili ne yanzu ashe waɗannan maganganu da yake jingina ma Allah ashe haka suke ya ɗora su aka shi sa duk lokacin da za ka yi tafiya da jama'a musamman mabiyanka ko almajiranka ka ɗora su akan gaskiya domin durran da suka gano ba akan gaskiya kake jin su ba to za ta ɓare maka ka ɗora su akan gaskiya to yau gashi sun yi imani bayan sun yi imani sun tsarkake Allah wa annahu ta'ala jaddu rabbina matsayin ubangijinmu ya ɗaukaka girman Allah ya ɗaukaka mattaka da sahibatan wala walada suka ce Allah bayi da mata Allah bayi da wa annahu kana yaqulu safihuna kuma wawan mun nan yana cewa yana faɗin maganganu alallahi ga Allah shabaqan maganganun da suka wuce gona da iri domin shi yake nuna ma duk wanda yake karkashin sa Allah yana da mata ko Allah yana da duk shi ya lankana musu wa annahu kana yaqulu safihuna suka ce wawan cikin mu yana faɗi game ga game da Allah alallahi shaddan maganar da ta wuce gona da iri mafi munin magana mafi munin magana shine jingina ma Allah da wannan kalma na dan Allah dan Allah da kafirai suke faɗa ba karamar magana bace to haka yahudawa wakalatul yahudu uzair ibn Allah وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله Allah ce Yahudawa suna cewa Uzairu dan Allah ne Nasara suna cewa Almasihu dan Allah ne Allah ya ce wannan magana ce ta banza rashin ganin kimar Allah yasa suke jingina irin waɗannan maganganu na kafirai zuwa ga Allah subhanahu wataala Larabawa su ma suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne
ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون Allah ce suna jingina ma Allah ‘ya'ya mata suka ce mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne. Waje alun mala'ikatar labina hun ibadun rahmani inasa a shanikun kwallon ستكتب شهادتهم ويسألون وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا Allah ya ce suka sanya mala'iku suka ƙudurce a matsayin aƙida cewa mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne, waje alul mala'ikatar labina hum ibadun rahman Allah ya ce kuma bayin Allah ne tsantsa bayin Allah ne mai rahama, inatan suka ce mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne. A shahidu halkahu Allah ce to suna nan ne na halicce su balle su ga mata ne ko ba mata ba Allah ce ya kuke kirkiran maganganu a shahidu khalqahum Allah ya ce satuktabu shahadatuhum wa yus'alun za a rubuce wannan shaidar da suke bayarwa cewa mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne Allah ce za mu tsaye da su mu tambaye su akai ranar alkiyama wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an sun sanya ma Allah wani juz'i daga cikin bayinsa suka ce mala'iku ‘ya'yansa innal insana la kafurun mubi Allah ce ɗan adam na da kafirci ɓololo ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu Allah ya ce, Ala ku saurara ku ji, innahum min ifkihim laikulun. Allah ya ce, saboda tsaban kirkiran karyarsu cewa suke yi, waladallahu Allah ya haihu, wa innahum lakazibun Allah ya ce, wallahi karya suke yi. Astafal banati alal bani. Allah ya ce, ku duk duniya ba abinda kuka tsana sai ‘ya'ya mata, to in ma zan zaɓi ɗan sai na zaɓi abin da ku kuka tsana in zaɓi mata ku in barku da maza Allah ya ce tilka idan kismatun biza wannan ai zalunci ne in ma za ka ce Allah na da ɗan to ka ba shi abin da ka fi so mana in ji Allah ba Allah na kyaman ‘ya'ya mata ba ne amma ya musu martani ne don me da su ɗauki abin da ba su so su ba shi innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu suka ce Allah ya haihu wa innahum lakadibun Allah ya ce ƙarya suke ƙarya suke kuma a wani waje Allah yake cewa law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha Allah ya ce lau arada Allahu an yattaki da waladan inda Allah yana so ya riki da a ce na da da lastafa mimma yakhluqu ma yasha da sai ya zaba daga cikin abin da ya halitta abin da yake so Allah ce bai kamata ku za ku dinga nuna wani ku ce dana wani dana ba da ya kamata ku bani dama in zabi kayana da ya kamata in Allah na da da shi Allah ya ce wani dan sa ne bai kamata ku ne za ku dinga mishi canki canki ba waɗannan su ce Uzairu dan Allah ne waɗannan su ce Almasihu dan Allah ne ƙarshe ma duka suka ɗunguma suka ce su ma 'ya'yan Allah ne wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ƙarshe yahudu da nasara duka su ma suka ce 'ya'yan Allah ne Allah ce law aradallahu an yattaki da waladan inda Allah na so ya rikida lastafa mimma yakluku ma yasha da sai ya zaba da kansa a cikin bayinsa amma bai kamata a ce ku ne za ku dinga nuna wane haka mutanen muske sai a nuna wane a ce waliyi ne a nuna wane a ce kaza ne a nuna wane wannan naɗe-naɗen wasa ba sai ya naɗa kayansa ba yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ne ya naɗa shi da kansa ba yasin Allah ya ce wal ƙur'anil hakim ina rantsuwa da alƙur'ani da ke cike da hikima Allah sai ce inna kalaminal mursalin kana daga cikin manzanni ba Allah ne ya naɗa shi ba na na Khadija da 'ya'yanta ne suka haɗu suka ce mijinta manzon Allah ne Allah ne ya naɗa shi tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq tilka ayatun lahi na tuluha alaika bilhaƙi waɗannan ayoyi ne na Allah da muke tilawarsu muke karanta su gare ka da gaskiya Allah sai ce mishi wa innaka lalle kai laminal mursalin wallahi kana cikin manzanni ba Allah ne ya naɗa shi ba a wani ya ce muhammadun rasulullah Allah ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne su sayidina abubakar ne suka nada shi shi kenan Allah ce ni ma ku bar ni in ina son da in nada kayana da kaina ga Ilyas Allah ya ce manzon Allah ne Allah ne ya nada shi annabi lut shi ma Allah ne ya naɗa shi وإن لوطا لمن المرسلين annabi yunus shi ma manzon Allah ne وإن يونس لمن المرسلين har iyalansu sai dai kawai su ji an rantsar da mijinsu manzo Allah ce to don me yasa ni bara ku bari in zan nada in nada da kaina ba to haka ne ga nan waliyan ba iyaka an nan nada su bayan kuma an nada su waliyan ba wai su ma har suna bada aljanna ai ya kamata wadda bayan shi dan aljanna ne kuma zai bada aljanna a ga inda aka rantsar da shi don ba karamin aiki ba ne jama'a mun fahimta lau arada Allah an yattake da walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kalmar dan Allah dan Allah babbar magana ce takadu samawati yatafattarna minhu
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Allah ya ce takadu samawati yatafattarna minhu sama takan yi kamar ta farfashe ta yi bindiga saboda wannan kalma da ake cewa dan Allah dan Allah ne watan shaqqul ardu ƙasa takan yi kamar ta tsantsage ta bubburma duk lokacin da aka ce dan Allah wata kirrul jibalu hadda duwatsu sukan yi kaman su karye su ruguzo su faɗi duk lokacin da aka ce dan Allah ba karamar magana ba ce takadu samawatu ya tafattarna minhu sama takan yi kamar ta farfashe ta yi bindiga watan shaqqul ardu ƙasa takan yi kamar ta kyakkece ta burma wata kirrul jibalu hadda duwatsu sukan yi kaman su karye su ruguje an da'aulin rahmani walada saboda da'awan da kafirai suke Allah yana da da ba kyau ba kyau wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakiza walada Allah ya ce bai dace ba ba zai yiwu ga Allah a ce yana da da ba in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan duk halittun da ke cikin sammai da kasai Allah ya ce za su zo gaba ga Allah ne ranar alkiyama a matsayin bayi amma babu da bawa bawa kowa zai zo ne a matsayin bawa in kullum man fi samawati wal ardi dukkan bayi da ke cikin sammai da kasai illa atir rahmani abdan za su zo ma Allah ne a matsayin bayi amma babu Allah babu kuma dan Allah ba wanda ya cancanta abota shi shi yasa na ɗaya daga cikin aikin alqur'ani liyunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada
والذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا liyunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada Allah yace ya saukar da alqur'ani ne ɗaya daga cikin aikin sa don ya gargadi waɗanda suke cewa Allah yana da da malahum bihi min ilmin wala li abaihi Allah yace jahilci ne ya musu katutu ba su da ilimi ubannin su ba su da ilimi a cikin jahilci aka ɗora su akan wannan abu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim Allah ya ce fa ta manyaya babbar kalma ce wannan kalmar da take fita daga bakin su in yaquluna illa kadhiban ai ma yaquluna illa kadhiban Allah ya ce duk abin da suke faɗa ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne Allah ya ce bashi lam yalid wa lam yulad بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم badi'us samawati wal ardi Allah shi ya fari kirkiran samai da kasai badi'us samawati wal ardi wanda ya kirkiri halittar samai da kasai ba tare da ya ga kwaikwayo bai kwaikwaya a wajen wani ba Allah ya ce Allah ya kunu lahu walad ta yaya da zai kasance ga Allah walam takul lahu sahiba ba yi da mata ta yaya ɗa zai kasance ga Allah babbar kalma ce mai muni wacce take cike da ƙazanta mai muni to yana daga cikin abin da iblis ya ɗora su a kai na kafirci wadda lokacin da suka saurari alkur'ani sai suka fahimci alkur'ani ba haka ya zo da al'amarin ba kuma sun fahimci shirya tattare da alkur'ani suka ce wadannu shirik bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakaza sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shadada suka ce wannan wawan mu jahilin mu yana maganar da ta wuce gona da iri akan Allah yana jingina ma Allah da yana jingina ma Allah mace yana jingina ma Allah abinda bai dace ga Allah ba yan sun yi imani sun kuma gargadi yan uwansu ga barin wannan mummunan aikin to sai Allah ya ce
وأنا ظننا أن لن wa'anna zananna allan ta تقول الإنس والجن على الله كذبا ƙulal insu wal jinnu alallahi kadiban suka ce mun yi kyakkyawan zato allan ta ƙulal insu wal jinnu alallahi kadiban ba mu taɓa tsammani aljani ko mutum zai ƙirƙiri ƙarya wa Allah suka ce ba mu yi zaton haka mun ɗauka duk abin da yake gaya mana gaskiya mun ɗauka abin da yake nuna mana shine daidai ashe ƙarya suka jingina ma wa'anna zananna allan allan ya kulan insu wal jinnu alallahi kadiban sun jingina karya ma Allah ba yanzu muka karanta aya ba Allah ce in ya kuluna illa kadiba Allah ce duk abin da suke fara karya ne karya ne mutum ya yi mummunan asara lokacin da ya rasa imani ya rasa tauhidi eh mutum ya yi mummunan asara lokacin da ya rasa aƙida mai kyau ya rasa ingantaccen manhaji da zai gudanar da addininsa a kai yana daga cikin mafi munin abin da ɗan adam zai fada mafi girman kazanta shine ƙarya wa Allah wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ku dinga magana akan Allah akan abin da ba ku da ilimi annabi yace al kadhibu alayya laysa ka kadhibin ala ahadin yi mun ƙarya ba ɗaya ne da yi ma wani ƙarya ba inji annabi yi mun ƙarya daban ne da yi ma kowa ƙarya faman kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar annabi ce duk wanda ya mun ƙarya ya san ƙarya ne ya jingina ta gare ni annabi ce tun a duniya ya nemi kawai inda zai zauna a wuta shi yasa addini ba a karambani karka dinga karambanin jawo aya ko hadisi baka san inda suka dosa ba karka ma Allah ƙarya karka ma annabi ƙarya
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب Allah ya ce kar ku dinga faɗi duk abin da harshenku ya suranta muku ya siffanta muku ku dinga nuna abu ku ce wannan halal ne a wannan haram ne wani fa sai yayi fatawan ma tukun ne ce to dai bari in je nima in sake fatawa a in baka sani ba ban sani ba yaya ban sani ba ba jahilci ba ban sani ba a tambaye ka ban sani ba ba jahilci ba ne ilimi ne ban sani ba ba jahilci ba ne in an yi tambayoyi dubu tambayoyin dubun duka kace baka sani ba ba jahilci ba ne ban sani ba ba jahilci ba ne karka kai kanka inda za ka halakar da kanka to sai Allah ya ce
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا wa'annahu kana rijalun minal insi Allah ya ce yadda al'amarin yake akwai waɗansu mazaje daga cikin mutane ya uzuna birjalin minal jinni suna neman tsari da waɗansu mazajen aljanu fazaduhum rahakan sai suka ƙara musu girman kai da jiji da kai waɗansu malamai suka ce fazaduhum rahakan sai suka ƙara ma masu neman tsari da su ɗin rauni da kuma tsunduma cikin sabon Allah jama'a muna ji waɗannan jawabai ne da jinnu suke yi na sirrin da ke cikin gida wa annahu kana rijalun min al-ins suka ce akwai waɗansu mutane daga cikin mutane ya uzuna birjalin min aljinni da suke neman tsari da aljanu da aljanu in kamfaninsa zai tsare gumbuka zai ce shi kuma dama su waɗannan shaidanun aljanu wakilan shaidan wakilan shaidan ne za ka je ne kana harka da bokan shi kuma bokan yana harka da waɗannan shaidanun su kuma suna karɓan umarni ne daga wajen mai gidansu shaidan wakilai ne na shaidan wa inna shayatin la yuhuna وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون shaidanu suna wahayi ma abokan aikinsu akan harkan kafirci da shirka daga cikin mutane liyujadilukum Allah ta don su yi ja'in jadaku sai a zo da wani abu da zai zama implication gare ku shaidanunsu suka musu wahayi su kuma suka jefo shi zuwa gare ku Allah ce wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni malamai suka ce ya kasance a lokacin baya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk lokacin da larabawa suke tafiya idan zango ya same su a wani gaba jeji baya jeji ko wani wadi in za a sauka to sai a nemi tsari da shugaban aljanun wannan wadin a'udhu bi sayyidi hadal wadi min su faha'i ƙaumi sai su ce muna neman tsari da shugaban aljanun wannan jejin daga sharrin wawayen mabiyansa kar su zo su mana ta'addanci to shi kenan sai su kwana abinsu shi kuma wannan shidanin sai ya dinga musu kontrol ɗin ƙananan kar su zo su farar musu Allah ce fa zaduhum rahakan wannan sai ya ƙara ma aljanun jiji da kai ashe mutane ma haka suke da dabbanci e muna mulkin aljanu gashi muna mulkin mutane har yanzu mutanenmu suna irin neman wannan tsari har yanzu mutanenmu suna neman wannan tsari daga wajen aljanu eh in mutum bai san Allah ba karamar wahala zai sha a duniya la haula wala quwwata illa billah in mutum bai san Allah ba ka san duk abinda Allah zai maka kawai sai kai kuma shedan ya nuna maka aiwa ne zai iya maka duk abinda Allah ne mai karewa sai ya shedan ya juyar da tunaninka kan wani Allah yaya ko a suratul zumar ne ko sar ne Allah ya bada misalin wani mutumin da yake yadda wanda ya rike Allah da wanda ya rike waɗansu Allah ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله القرآن.
بل أكثرهم لا القرآن القرآن يعلمون وضرب الله مثلا فيه شركاء ورجلا سلما لرجل Allah ce bari in baku wani misali wani mutum ne bawa sai aka samu waɗansu mutane suka haɗa kuɗi suka saye shi amma waɗannan mutane mutashaki suna Allah ya ce dukansu masifafu ne misalin ya fito malam na bai alkur'ani rajulan fihi shuraka'u mutashakisun bawa ne sai aka samu waɗansu mutane masifaffu sai suka haɗa kuɗi suka saye shi wa rajulan salaman li rajulin wannan kuma bawan mutum ɗaya ne kuma a zau- a zauna lafiya hal yastawiya ne masala Allah ce wahalan da za su sha ɗaya ne shi fa wannan da mutum goma suka saye shi ko ba masifaffu ba ne wahalan da zai sha daidai ne da bawan mutum ɗaya to wayannan kuma da suka haɗa kuɗin suka saye shi dukkansu 'yan tashin hankali ne suka haɗa kuɗi suka saye shi Allah ya ce sa yi daidai ɗawainiyarsu wahalansu ya yi ɗaya da bawan mutum ɗaya shi kuma cikin aminci zai zauna da shi Allah na buga maka misalin wadda ya rike Allah da wadda ya rike waɗansu koma bayan Allah kasan in baka ankara da irin waɗannan ba sai ka gagara fahimtar waye Allah sai ka samu a ofis kawai mai gidanka wallahi wahalar da ka sha a kansa duk ayoyin ƙur'ani ba ba ayan da ta baka wahala eh wahalan da ka sha a ofis da guminka da da yawa fa in kaga mutum na gumi ƙarya ne ya ce maka aikin addini kaga mutum na yarfe gumi ya ce wata aya ce a ƙur'ani Allah ya ce ma an zanna alaikal ƙur'ana litashka Allah ya ce ban saukar da ƙur'ani gare ka don ka wahala ko kuma ka zan maras rabo ba Allah ce ni ban saukar da ƙur'ani don ka shiga kunci ba to sai kaga wahalar da kake sha a duniya tsakanin ƴaƴanka tsakanin matanka tsakanin ofis da kasuwa sai ka samu ba ayan da ta taɓa baka wannan wahala haka ne in ka ce za ka yi addini ai a lokacin za ka samu kwanciyar hankali in wani raɗaɗin ya zo in dai kana kan addini to addinin sai ya dinga sassauta maka raɗaɗin amma in ka ajiye addini kan kafan tsama duniya ai ka shiga uku Allah ya ce to wannan waɗansu mutane ne suka haɗu suka siye shi mutashaki su wannan kuma salaman lirajulin Allah ya ce hal yastawiya ne masala sa daidaita duk wanda ya rike Allah ya huta duk wanda ya rike Allah ya huta duk duniya ba wanda yake da hannu akan rayuwarka bayan Allah duk duniya kar wani ya baka tsoro duk duniya wallahi ba wanda yake da hannu akan rayuwarka bayan Allah kawai Allah ya ce wa yukawwifunaka billazina min dunihi أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد Allah ya ce alaisa Allah bi kafin abda Allah ya ce yanzu Allah bai ishi bawa ba ma'ana Allah ya ce yanzu ni kadai ban ishe ka ba Allah ya ce ban ishe ka ba wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi Allah yace ana tarazana ka da wadansu abubuwa kuma bayan Allah Allah yace tsoro kawai ake baka ka san dai ran da aka ce kafi babanka kudi ka san rayuwarka ba a hannun babanka take ba ka san shi ma bai da hannu akan rayuwarka ran da aka ce yau mahaifiyarka ita take neman taimakonka ka san gudanar da rayuwa ba a hannunka yake ba yayunka ran da aka ce yau su suke nema a karkashinka ka san inda dabara take sa a je wajen ai da baka wuce su ba duk kurɗe-kurɗen mutum sai ka tashi ka samu duk sati sai ya ci kasuwa duk sati sai ya ci kasuwa sai ka ga ka zo kana cire zakka kana bashi dabara ne ba dabara ba ne wannan ya nuna maka akwai mai gudanar da rayuwa akwai mai gudanar da rayuwa wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi Allah ce ana razana ka ne kawai da waɗansu abubuwa kuma bayan Allah inda wani na da ta'asiri wajen samarwa ko rasarwa to da rayuwarsa bata zama haka ba to haka ne akwai waɗanda suke fakewa zuwa ga wani Allah suke neman tsayi zuwa ga wani Allah wannan kuma kafirci ne tsantsa shirka ne da Allah subhanahu wata'ala kafirci ne kuma shirka ne da Allah Allah ya samu dace wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa to sai mu kwana nan sai gobin Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk